عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء أما بعد أيها الناس يقول تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يقول أحد الصالحين أخي قد طال لبثك في الفساد وألهاك التكاثر عن رشاد تبصر قردنا منك الذهاب وبئس الزاد زادك للمعاد سبى منك الفؤاد فلم تزغه جهاد النفس أوجب في الجهاد رأيتك قد أردت إلى الضلال وخذت إلى متابعة الفؤاد وقادتك المعاصي حيث شاءت أخاف عليك من يوم التنادي صار زمام قلبك في يديها فألفتك إمران سلس القياد وقد نوديت للترحال فاسمع نداء الزارعين إلى الحصاد ينادي يناديك المنادي كل يوم فلا تتساممن عن المنادي كفاك مشيب رأسك من نذير وهل بعد المشيب من الرقاد وهل من واعظ لك كالبياض يغالب لونه لون السواد أيها المسلمون المعصية ليست أمرا هينا كما يظن كثير من الناس بل سبب كل بلاء وشقاء في الدنيا والآخرة أيها المقيم على الخطايا والعصيان التارك لما أمر ربي التارك لما أمر به الرحمن المطيء للقوي الفتان إلى متى أنت على جرمك مصر مما يقربك إلى مولاك مما يقربك إلى مولاك وأنت تفر تطلب من الدنيا ما لا تدركه وتتقي من الآخرة بما لا تملكه لا أنت بما قسم الله لك من الرزق واثق ولا أنت بما أمرك به لاهق أيها المستمعين الكرام اتقوا الله وهذروا الشؤم المعاصي فإنه ما من شر ولا بلاء ينزل بالناس أفرادا كانوا أو جماعات إلا وسببه الذنوب يقول تعالى ذكره فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته السيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لا إله إلا الله وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول روي أنه قال لا يغرنكم قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها فقال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون فقال عمر فإن السيئة وإن كانت واحدة فإنها تتبعها عشر خصال مضمومة الأول إذا إذا أذنب العبد ذنبا فقد أسقط الله وهو قادر عليه لا إله إلا الله والثانية أنه فره فره إبليس لعنه الله والثالثة أنه تباعد من الجنة والرابعة أنه تقرب من النار والخامسة أنه قد آذى أحب الأشياء إليه وهي نفسه السادسة أنه نجس نفسه وقد كان طاهرا والسابعة أنه قد آذى الحفظة والثامنة أنه قد أهزن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره والتاسعة أنه أشهد على على نفسه السماوات والأرض وجميع المخلوقات بالإشيان والعاشرة أنه كان جميع العدمين وأسى رب العالمين دع الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى إن الجبال من الحصى أيها المستمعين الكرام يقول, يقول سلف الأمة أن الإنسان لا يكفر بالمعصية ولكن يكفر باستكفاف المعصية ولكن يكفر باستكفاف المعصية من قارف المعاصي ولازمها تولد في قلبه الاستئناس الاستئناس بها وقبولها ولا يزال كذلك حتى يذهب عنه استكباهها ثم يبدأ بالمجاهرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيح كل أمتي معافى إلا المجاهرين رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل وإدمانها فترك الذنوب فترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك إسيانها أيها المستمعين الكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل المنية طر للعباد والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana ta juma'a gaisuwa ta 'yan aljanna Allah kai kai mu ba dan ɗabi'un mu ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan wannan hudubar mu ta yau tana da alaka da abin da muka gabatar na ibadu cikin kwanaki kwaya goma sha da suka gabata a cikin wannan wata na Zulhijja malamai sun zaburar da mu cewar aiki a cikinsa aiki ne wanda babu wani lokacin da Allah yake son a aiki sama da wayannan kwanaki guda goma da suka gabata ibadan da bayi suka aikata a cikin Allah ka karba musu ya Allah na'am na yi amfani da wannan dama ne don in shigar da wannan nasiha karkashin ibadun da bayi suka yi kasu rudu da ainihin falala da aka fada a cikin sa mutum ya shekara cikin sako saboda an yafe masa kamar yadda manzon Allah ya ambata yin aiki a cikin wannan wata akwai asallah akwai yiwuwar ina fata Allah zai yafe shekara ta gaba da bawa bai yi ta ba da shekara ta baya da bawa ya aikata ta wannan in ya shiga kwakwalen mutane da yawa sukan rasa fahimtar maganganun manzon Allah na nubuwa sai su fada aukata sako cewar Allah ya fahimta abin da zai zo a gaba to zunubi yana da shu'umci shine hudubar mu ayo shu'umci irin na zunubi na ambata a kutuba bayan godiya ga Allah subhanahu wataala da yabo gare shi da yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sallamewa Allah ta'ala na faɗa bayin Allah yace ya ku mutane ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat liqadin an nafsu nakira lalle wata rai dukkanin rayi kowace irin rai ne ta mukallafi wal tanzur ta yi dubi ta ga ma qaddamat amin amalin saliha me ta gabatar na kyakkyawan aiki li ghadin ay li yawmil qiyama me ta gabatar na ran alqiyama na'am wattaqullaha ku ji tsoron Allah limaza Allah ce inna laha khabirun bima ta'malun sani Ubangiji mai ba da labari na cikin abin da muke aikatawa baki da wani daga cikin salihan bayi ya ambata cikin waka ta larabci amma wa'azi yake nufi da shi wa'azi a kaina da masu saurare yana cewa aki bi ma'ana ya aki ya dan uwana قد طال لبسك في الفساد حقيقة لبسك في الفساد قد طال زمانك jimawarka a cikin saban Allah ya yawa jimawarka aikata jarima da kake aikata wa Allah a ban ƙasa is over ya yi yawa kajima a kansa Allah yana kallonka wa alhaka takasur nam wa alhaka takasur ar-rashad wato at-takasur at-tafa'ul yawan san tara dukiya ya rudar da kai ya shagaltar da kai ya hana ka bin hanya ta shirya ya ce kai lura ka shiga taitayinka shi ne tabassar shiga taitayinka ƙardana min kal zihabu haƙiƙa ƙaura tafiya zuwa ga lahira ta kusance ka wa bisa zadu zadu kalil ma'at tir Allah ya wadare da irin guzurin da ka tanada na saban Allah a ban kasa bawon Allah mala ya ci gaba da cewa shi jihadi na zuciya yaƙin zuciya shine wanda yake wajibi na yaƙi sannan dan uwa naga kadi arratta ilal dalal ka bujirar da rayuwarka zuwa ga bata ka riga ka salmaya ka salme ka ba wa zuciyarka dama ta za ka yi da ta ga dama hakika ana maka nasiha wa qadat kalma asi haisu sha'at saban Allah yana janka ka aikata yadda ya ga dama bi ma'ana saban Allah shine jagoran ka shi yake jan zuciyarka ta aikata abin da ta gano a babban kasa akwai lokacin tambaya aki akafu alayka yawmatanat wallahi ma lace ina tsorace maka ranar tanadi ranar alkiyama wasara zimamu kalbika fi yadiha wato linzamin zuciyarka ka baro saban Allah ya aikata yadda ya ga ramar zuciyarka ka gane ka zama dan asara zama dan asara ka hakura ka sallama zuciyarka sako shi yake deciding me ranka ya kamata ka aikata a ban kasa wannan fasadi ne alama ta shiki kenan na'am fa alfatka mir'asan silasal qiyadi zuciyar bi ma'ana saban Allah sai ya samu zuciyarka mai saukin ja saban Allah sai ya samu zuciyarka linzamin zuciyarka yana da saukin a jashe tafi za ta aikata duk abin da ta ga dama lalle a tuba laqadi wato nudika liltar hali fasma an kiraye kai zuwa ga mutuwa an kiraye kai zuwa ga koma zuwa ga Allah ka saurara bawan Allah wato nida'u zari'ina ila alhasad wato irin kiran da ake yi ga masu gayya waran yin girbi a gona lokacin girbi yayi to lokacin sare kanka zuwa ga mutuwa yayi lalle a haƙurar aikata sabo bayan Allah malam ya faɗa yunadikal munadi kullu yawmin me kira zuwa ga mutuwa yana kiranka ko da yaushe fala ta sama manna anil munadi to kar kai ta sama manna wato ta ta sama manna ta tafa'alanna bi ma'ana kada kai kukan kada ka kurmuntar gangan ga wanda yake kiranka lalle ya ishe ka wato furfurar gashin kanka ya ishe ka zama ka wa'azi shin akwai wani bacci bayan furfura bayan furfura ta fito maka kana tsammanin akwai wani gyangyadi ko bacci wallahi dattawa an ka dora duk wanda ya tsufa a da zai kafa gemu in ya wuce in ya kai shekara hamsin zai kafa gemu in ya kafa gemu in ya mai furfura ya ai daina aikata sabo ya daina tafiya ba hula kullun carbi ne a bakinsa daga ina zaka je masallaci ina zaka je masallaci dattawan da haka suka rayu saboda me sun fahimci wannan baitin sun fahimci cewar wato كفى مشيب رأسك من نزير وهل بعد المشيب من الرقاد وهل من رقاد بعد المشيب akwai wani bacci da ya rage maka bayan ka tsufa babu wahal min wa'izin laka kalbayaut kana da wani wa'azi da zai maka wa'azi sama da furfurar kanka ne yugalibu launuhu launin sawat launin sada baki kirin yanzu ya makoma fari malam ya faɗa a cikin kutuba ayyuhal mustami'un al-kiram ayyuhal mustami'in al-kiram ya ku masu saurare masu karamci almasiyatu laysat amran hayyinan kama yazunnuhu kasirun min an-nas al-yawm lallai sabo sabo a wannan rana a wannan zuriyar mutane sun dauke shi al'amari kankani al'amari renanne an rena sabo a wannan zamani me yasa zai yi azumi Allah zai yafe masa shekara biyu a Allah da kai wannan ba a dauki sabo komai ba yazunnu kasirun min an-nas zalik da yawa daga cikin al'umma sun dauki hakan ne bal sababu kullu bala'in wa shaqa'in fi dunya wal akhirah mala yake cewa aikata sabo shine babban dalilin da zai saka zama dan iska a duniya dan iska a lahira ita ce kalmar shaqa'u marar arzikin duniya marar arzikin lahira aikata sabo shi yake jawo shi gaba daya ayyuhal muqimu alal qataya daga cikin malamai wani ya sake zuba wani zubi yake cewa ya kai wanda ya tabbata ya zanna akan sabo da kuskure wal isyan da saban Allah at-tariku lima amara bihi rahman wanda yake watsi da abin da Allah masa umarni ila mata anta ala jurmika masirrun ila mata izuwa ga yaushe ne ne anta musirrun ala ma'asiyatik yaushe ne ne zaka toge har yaushe kake da lokacin tuba daga barin aikin saban da kake aikatawa kuma yuqarribuka ila maulak yaushe ne ne zaka iya komawa zuwa ga abin da zai kai ka kusantar da kai zuwa ga ubangiji amma wa anta tafirru kana guduwa tadlubun min ad-dunya ma la tudriku kana ta neman duniya cikin abin da baka saka tara shi din neman kudin ka sai ka bar kudin a duniya kana ta tara ta duniyar sai ka ji dadi alhali ba za ka mori kudin ba ba za ka ji dadin kudin ba watattaki min al-akhirati mimma la tamliku kana tsoron wutar jahannama cikin ayyukan da baka da iko akan sa baka da iko da lahira in kai control din dukiyar to baka saka same ta gaba ɗaya ba in ka je lahira kuma baka saka kare kanka ba in babu kikkiawan aiki abinda malai ke nufi kenan la anta bima qasama Allahu laka wato min rizqi wasiqun ma anta wasiqun bima qasama Allahu laka min rizq baka kasance ka aminta da irin arzikin da Allah ya baka ba wala anta bima amarka bihi lahiq baka zan cikin abin da Allah umarce ka kana aikatawa ba ya ku mutane wato an rawaito ruwaya ingantatta na faɗa lalle bayan Allah matsoraci aikata sabo lalle sabo zinubai suna da shu'umci shu'umcin su daya shine sharri da bala'i da yake sauka a dukkanin mutane afaradan kanu aw jama'atin daddazan mutane suke tare ko ɗaɗɗaya sabo shine sanadiyar halakar al'umma baki ɗaya bayan Allah na faɗa a kudu ba ubangiji yana faɗa a cikin ayar alkur'ani yace fa kullun akazna bi zambi da yawa dukkan aifa kullu ummatin akaznaha bi zambiha kowace al'umma da ta gabata gabanin kaman don Allah sallallahu alaihi wasallam mun halaka su da nau'in zinuban da suka aikatawa ga tarihi ya gaya mana ubangiji sai haikato mana kaɗan cikin abin da ba mu riska ba shi manzon Allah da ake labari da shi bai riska ba amma Allah haikato kan man labarin yace fa minhum man arsalna alaihi hasiba daga cikin al'ummar da muka halaka zunubansu ya sanar da aka halaka su man akwai wanda arsalna alaihi hasiban ai arsalna alaihim rihan shadidan muka aika musu iska mai tsanani ta kekketa su saboda zunubinsu wa minhum man akarathu sayha daga cikin su akwai wanda tsawa ta riske su saboda zunubansu wa minhum man kasafna bihi al-ard a cikin su akwai waɗanda muka nutsar da su a cikin ruwa kamar fir'auna na'am wa minhum man agraqana a cikin su akwai da muka nutsar a cikin kogi wallahu ta'ala alam bisawab wa ma kana Allahu liyuzlimuhum walakin kanu anfusahum yuzlimun Allah bai zalunci kowa ba ka ne ya maka sanadiyya Allah ka mana tsari an rawaito ruwaya ingantata a kusan karshe zan fada Umar bin Khattab yake fadan wata magana mai ban tsoro akan shu'umci na aikata sabo shu'umcin sabo duk da fadin rahamar Allah to kaji sabo yana da shu'umci daga cikin shu'umcin sa yake cewa la ya gurrannakum qaulullahi azza wa jal na'am man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha kada rahamar Allah ta fadin sa da ya fada cikin suratul an'am duk wanda yazo da kyakkyawan aiki na'am kwaya da zamu bashi irin salada guda goma kar wannan ya rude ka ka dauka akwai riba a yace fa inna sayi'ata wa in kanat wahidatan falaha ashru khisalil mazmuma ay tatba'uha khisalul mazmuma saban Allah kwala ɗaya bari ka ce ko da kwaya ɗaya ne to tana da wasu ɗabi'u guda goma da suke binta suke bibiyar junanta saban Allah kwaya ɗaya akwai zunubai guda goma da suke bi na'am kagan hada da zunubin ka ka samu guda goma sha ɗaya an gane wannan to haka haka sai na umar ya ambata ga faɗarsa ya ce awwalan na farko iza aznaba abdun zamban idan bawa ya aikata zunubi iyaka zunubi a Allah faqad askata Allah subhanahu wataala wa huwa qadirun alayhi ay qadirun alayhi an yuhlikahu duk lokacin da bawa ya saba Allah sau daya duk kankanta zunubin to sai ka fusata Allah a farkon lokaci gabanin saban yayi tasiri kaji ba sai ka fusata ubangiji subhanahu wataala alhali Allah yana sane yana kallo yana da iko ya halaka ka irin waɗannan al'umma da muka ji Allah bai halaka ka bai kyale ka zunubi ɗaya ne fa wannan a tsara guda tara abin da zai biyo zunubi kwaya ɗaya na biyu malamai suke cewa wasani annahu farraha iblis la'anahu Allah ka faranta wa shedan rai dan shedan zai ci farin ciki ko na'am ka ji biyu zunubi ɗaya ne a zunubi din ga wai abin da zai biyo baya na uku annahu taba'ada min aljanna wallahi kana sata daga aljanna taku iya takun da Allah ya sani dan ka mutu a lokacin kai dan wuta ne na hudu annahu taqarraba ila an-nar ka kusanta zuwa ga wuta dan in ka mutu a daidai wannan sa'a kai dan wuta ne Allah ka mana tsari mu mutu muna sabo mala yake cewa arabiya na hudu annahu taqarraba minam na biyar annahu qad aza ahabbal ashiya'i wato ila ilai wa hiya nafsu ka cutar da abin da yafi komai tsada a rayuwarka ita ce zuciyarka na shida annahu najjasa nafsahu wa qad kana tahira ka cuda zuciyarka da najasa bayan da tsarkakakka ce na bakwai Na'am, annahu qad azal hafaza ka cutar da mala'ikun da suke gadin ka, suke maka hidima, ka nuna musu aikata sabo, wannan sabo dai ka aikata wannan sai biyo ka. Na'am, malati asamina na biyar annahu qad ahzana an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa fi qabri. Ka cutar da manzon Allah a cikin kabarinsa. Ta yaya ka cutar da manzon Allah? Sai an kai rahoton wane dan wane a al'ummar ka ya aikata kaza a lokaci kaza ya manzon Allah manzon Allah ba zai ji daɗi malamai suke cewa daga cikin ɗabi'un attasiya akwai na tara annahu ashhadu ala nafsihi samawati wal arda wa jami'al makhluqati bil isyan ka shaida wa samman bakwai da kasan bakwai da dukkanin halittun Allah kai mutumin banza ne dan iska sun yi shaida akan ka dan Allah na da individual id a sama da suke daukan hoto wannan ma za su ba da record akan ka sabo ɗaya ne al'ashira na ƙarshe abin da yake bin sabo ɗaya suka ce annahu kana jami'al adamiyina ka cutar ka ha'intar ka yaudari dukkanin ɗan adam da yake ban ƙasa wa asa rabbal alamin ka sauka su saba wa ubangijin halitta wannan shine sabo ɗaya abin da yake bin sa guda goma nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da izzunuba sagiraha wa kabiraha zakattuqa na'am innal jibala minal hasa mala ya faɗa baitul larabci yace ya bawon Allah kai watsi ka haƙura ka dana aikata zunubi na'am ƙanƙani ne ko babba za ka tuka wannan shi ne tsoron Allah daina zunubi haƙura da zunubi tuba daga barin aikata zunubi shi ne tsoron Allah na gaskiya don me in kana ga ƙanana kake aikatawa innal jibala min alhasa wallahi dutse ya samu ya zama dutse ne sanadiyyar wato ƴaƴan tsakuwa na ƙasa gaba ɗaya ƴaƴan tsakuwa ƙanana su suka mai da dutse kato malai faɗa cikin kutuba ya ku musulmai mu sani na'am ɗaya daga cikin wasu daga cikin magabata suka ce annal insana la yakfur bil ma'siya zamanin da muke ciki shine mun shiga wata zamani na rena sabo so malaman furu'a suka ce annal insana la yakfur bil ma'siyati walakin yakfur bi istighfar bil ma'siya dan adam baya kafirta da aikata sabo ka aikata sabo baka kafirta amma zaka zama arne ka kafirta a musulunci idan ka dauki saban ba komai bane dan kankani ne me a ciki na aikata irin ba komai bane wannan rashin ba komai bane shi zai iya fitar da kai a musulunci da malaman musulunci suka ambata malamai lalle mu sani na faɗa a kudu ba lalle mu sani duk wanda ya lazumci aikata sabo to aikata sabo zai iya haifarwa a cikin zuciyarsa wato samun nutsuwa da shi kaji ka nutsu ya zama maka jiki in ya zama jiki zaka kana iya karban sa sannan ba za ka gushe ba kana aikata haka har sai ka ji a ranka ba komai bane dan ka aikata sannan daga nan sai ka rika bayyana saban a fili to manzon Allah ya faɗa na faɗa a kutuba yace kullu ummati mu'afan illa almujahirin lalle dukkanin al'umma ta Allah zai yafi musu yan aljanna ne kaji ba duk al'umma ta shiga aljanna duk al'umma ta kowa za a yafe masa sai wasu mai sai istisna'i illa sai wasu mutane su ayi wannan mutanen da Allah ba zai yafe musu ba masu bayyana sabo sabo ba komai bane in suka aikata a fili suke aikatawa ko sun aikata a ɓoye zo ya ambata ya faɗa a yi dariya manzon Allah ce wallahi hadisin ya inganta ce wallahi ba za a yafe masa ba lahira in za a yafe wa kowa ban da shi saboda girman ubangijin da ka saba shi ake kallo ba saban da ka aikata ba wallahu ta'ala alam bisawab al'umma lalle mu sani akwai matsaloli da yawa kamar da na ambata wani malami daga ƙarshe ke faɗa baitin larabci ra'aytu zunuba wato tamitul quluba ni na kalli zunubi zunubi yana kashe zuciyar bawa wa kad yurisu zilla wato idmanuha ai idmanuha yurisu zilla dawwama a cikin zunubi yakan iya sa ka kaskanta zuciyarka ta kaskanta kana dan wuta Allah ka mana tsari fatarku zunubi hayatul qulubi hayatul qulubi tarki zunubi kenan wato rayuwar zuciyar bawa zuciyarka ta rayu to ka rage sabo kar ka rika dorawa barin zunubi yana iya sa zuciyarka ta rayu wa kairun li nafsika isyanuha isyanuha khairul linafsika hakura sabawa san zuciyarka shine wato asalin abin da yafi alkhairi a rayuwarka na zabo wannan topic ne nayi saboda ya zama mana mun shiga muna kokarin shiga wato sabo shekara ta musulunci kuma mun samu hadisi mun gaskata manzon Allah Allah zai yafe wa duk wanda ya aiki a watan da ya gabata bi ma'ana kwanakin da suka bata shekara biyu shekarar baya da shekarar gaba wani dan na ga wani a social media ne dalilin da yasa an zabo wannan topic din a yau din nan da safa na rubuta kudubar na ga wani a social media yana iskilanci yace to tunda yanzu a manzon Allah ya faɗa ya kawo hadisin Bukhari Allah zai yafe mun shekara biyu yadda suka faɗa to zan je yanzu kenan ina da garantin daga yanzu zan aikata zunubi na yadda an ga dama Allah ya yafe mun saboda annabi ya faɗa yana isgilanci yake faɗa kuma da ga shiga comment section sai ga mutane sun yi raja'a suna helin ɗinsa suna ziga shi har la ilaha illallah in ka gaida al'umma suke kai ka ce ba musulunci muke ba ana daukan hadisan manzon Allah ana juya su ana nuna ga yadda abin yake to bayan Allah mu sani wallahi duk da rahamar Allah sabo kwaya daya akwai dabi'u guda goma da muka saurara na barazana a dan adam wanda zai masa sanadiyar wuta shi yasa Allah ta'ala ke cewa la'amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in wallahi sai na cika wuta da aljanna sai na cika wuta da aljanu da mutane sai na cika wuta da su dan me yasa duk rahamar Allah nan da girmanta wallahi sai an yi punishment al'umma saboda sabo Allah ka ba mu ikon daina sabo Allah ubangiji ka taimake mu mu hakura mu daina aikata sabo Allah kar ka sa mu zan daga cikin masu rena saba maka ya Allah Allah ka sanya mu zan bayi waɗanda in suka saba maka za su ga girman saban su ga girman ka su ga girman hurumin ka su kaskantar da kayi su kuka cikin duhu su tuba Allah ka yafe mana Allah ka sa mu mutu cikin tsarki da tuba Allah ka karka kama mu a cikin lokacin da muke saba maka qumu ila salatukum yarhamukumullah